أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته البر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanwa barkanmu da saduwa a wannan yammaci mai albarka yammacin ranar lahadi biyar ga watan al-muharram shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wacce daidai da ashirin da uku ga watan julai na shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya wanda insha allahu mukan gabatar da darasinmu na littafin kitabul kaba'ir wanda alhafiz abu abdullahi zahabi ya rubuta shi littafi ne da kunshe da wa'azuzzuka da kuma tsoratarwa game da manya-manyan zunubai waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya haramta wa bayinsa su aikata su waɗanda kuma aikata su yana iya janyo wa mutum mummunar makoma idan har ya mutu bai tuba ba kuma bai game da afuwar ubangiji ba a cikin wannan silsila mai albarka a wannan shine darasinmu na arba'in da takwas in ba a manta ba a darasi na arba'in da bakwai mun tsaya ne cikin kabira ta talatin da biyu da suke magana a kan laifin cin hanci da rashawa wadda mun karanto hadisai na annabi alaihi salatu wassalam da kuma maganganu na manya-manyan maluma game da abin da ya shafi laifin karɓar cin hanci da rashawa akwai hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cike yake faɗar wato wata tsoratarwa mai girma wanda wannan yana yawan faruwa gare mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man istamala rajulan min asabatin ay min ta'ifatin wa fihim man huwa arda lillahi minhu faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin duk wanda ya nada wani mutum a wani aiki misali kana matsayin gwamna sai ka nada wani a matsayin kwamishina ko ka daga wani daga ƙaramin matsayi kamar da shi ya zama darakta ko ya zama wani babban sakatare a go ka zaɓi shi daga cikin wasu mutane masu yawa wa fihim man huwa arda lillahi minhu alhali kuma a cikin wa'annan mutanen ka san akwai wanda ya fi shi amana ya fi shi kirki ya fi shi sanin aiki amma sai ka ɗauko shi saboda dangantakar tsakaninka da shi ko saboda wata alfarma da aka nema a wurinka sai ka ɗauko shi ka ɗora shi a wannan matsayin alhali ka san akwai waɗanda sun fi shi cancanta to annabi sallallahu alaihi wasallam ce to duk wanda ya aikata haka faqad khana Allah wa rasuluhu wal mu'minin to wannan ya ci amanar Allah ya ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ci amanar dukkan mu'mine waɗanda ke karkashin ikonsa hadisi ne ingantacce imamul hakim shi ya ruwaito hadisin kuma ya inganta isnadin shi kaga wannan abu ne wanda ana yawan yi shi aka fi yi ma yanzu a wannan zamanin da muke ciki ba wai kwarewar ka ce za ta kai ka wani mukami ba sai dai wa ka sani wa ya san ka wanda kuma wannan yana daga cikin dalilan da suka janyo rugujewar al'amura ya zama ƙasar tamu kusan yadda ake ganinta babu wani abu da yake tafiya daidai duk abin da ka ɗauka ka duba sai ga sai ka ga wani abu na tasgaro a cikin shi saboda rashin aiwatar da abin bisa fuskar yadda ya dace ko dai kaga an ɗauko wanda bai iya ba an ɗora shi akan waɗanda suka iya kuma ya takura su ya hana su su gudanar da aikin bisa yadda suka san shi ko kuma su ɗin saboda kishin an ɗora musu wani wanda ba sa so wanda su sun san sun fi shi sanin aiki shikenan kuma sai su ki bashi haɗin kai sai aiki ki tafiya yadda ya kamata ko kuma ya zamto mutumin ya san aikin to amma saboda in an tsaya an yi aikin tsakani da Allah ba za a samu kuɗi ba dole sai an sa son rai sannan sai kuɗi ya shigo ko da sai a zaɓi gara kuɗin ya shigo in ya so kada aiki ya gudana yadda ya kamata in ya so jama'a duk wanda ya shiga wani hali ma shi kenan su ba ruwan su ba ruwan su tun da dai da su da iyalansu sun sun riga sun tsallake kai talaka ko me zaka shiga su babu ruwan su to Abu Abdullahi Zahabi yace mu'izatul wannan wani wannan wata wazantarwa ce ibadallah ya ku bayin Allah tadabbarul awaqiba ku rika tunani game da makoma wahdaru quwwatul manaqibi ku tsoraci karfin nan na murka wanda in an rike ka saboda zanubinka to ba za ka iya kwaciya ba wa shaw uqubatul maaqibi sannan ku tsoraci uquban nan ta ma'azabta wanda za a azabtar da ku domin gu ne wanda in ka shiga babu kubcewa ba mafaka kuma babu matsira wa khafu sulbas salim sannan ku tsoraci karbe wannan ta mai karba wato mai karban rai kenan fa innahu wallahi talibun ghalibun domin ko cewa shi wallahi wannan mala'ikan daukan rai talibun mai neman ka ne kuma ghalibun mai rinjaye ne akan ka bayar zafi da shi aina allazina qa'adu fi talabil muna wa qamu ina waɗannan waɗanda suka zauna dan neman cikar burinsu wa qamu da kuma waɗanda suka tsaya wa darau ala tawdi'ati darir rahili wa hamun sannan kuma suka ce kewaya don tanadin na tafiya darar rahil wato gidan nan na matafiya lahira kenan ma a ma labisu wa ma aufa ma a kwamu mamakin karancin zaman da suka yi a duniya kuma mamakin cikawa da suka yi wajen tsayawa na neman lahira din da ƙarwar fi nufusihim fi ƙari ƙuburihim a jira waɗannan an ƙoristar da su a cikin zukatansu a cikin zurfin kaburburansu alama asrafu walamu bisa abin da suka gabatar na ayyukansu walamu kuma an zargi su amma wallahi law alima al'anamu lima khuliqu lama haja'u wa namu laqad khuliqu li amrin law ra'atuhu uyunu qulubihim tahu wa hamu mamatun summa qabrun summa hashrun وتوبيخ وأهوال عظام ليوم الحشر قد عملت رجال فصلوا في مخافته وصاموا ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكيف أيقظ النيام wannan fawazi ne wayannan baitocin imam zabi yace amma wallahi law aliman anamu yace amma wallahi ina ma da a ce dukkan halittu sun sani lima khuliqu saboda me aka halice su ne da sun san hakikan abin da aka halice su domin shi lama haja uwa na mu ai da basu kwanta akan shimfiɗin su ba kuma da basu yi bacci ba laqad khuliqu li amrin hakika lalle wallahi an halice su ne saboda wani al'amari law ra'atu uyun qulubihim da a ce idanuwan zukatansu sun ga wannan al'amarin ta hawa hamu lalle hakika da sun zagwanyi kuma da sun cika da bakin ciki mamatun suma kabrun suma hashirun mutuwa ce fa bayan mutuwa kuma sai sanya ka a kabari daga kabari kuma daga rayuwar kabari sai kuma rayuwar tashin alkiyama rayuwar kabari wasu malaman suna ganin akalla ko yau aka binne ka gobe alkiyama ta tashi sai ka gan ka kayi shekara dubu arba'in a cikin kabarinka saboda haka da wanda ya mutu tun zamanin annabi adam alaihi salam da wanda ya mutu a zamanin annabi Musa alaihi salam wani tsakanin annabi Adam alaihi salam zuwa zamanin annabi Musa alaihi salam ya kai shekara wajen dubu shida da kai kuma wanda ka mutu a wannan zamanin na yanzu wanda daga zamanin annabi Musa alaihi salam zuwa yanzu ya kai shekara dubu uku da ɗari biyar to dukkaninku ba wanda zai ga cewa wani ya riga shi mutuwa a filin alkiyama kowa zai ga daɗewar da ya a kabari ne take da ɗayan ina cikin daɗi kake kana cikin daɗinka tsawon wayannan shekarun dubu arba'in ɗin nan in a cikin wahala kake kana nan a cikin wannan wahalar tsawon wannan lokaci zaman kabari ɗan uwa shekara dubu arba'in sannan filin tashin alkiyama shi kuma wannan gwargwadon yadda aikin ka yake gwargwadon haka za ka gani akwai wanda za su ga wannan wunin na tashin alkiyama tamkar shekara dubu hamsin ne fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana to a wani gun kuma Allah subhanahu wa ta'ala yace alf sanatin mimma ta'uddu za ku shi gwargwadon shekara dubu ne daga irin abin da kuke ƙididdigawa yanzu ya kake ganin ma a ce ka tsaya a tsaye tsawon kwana goma ya za ka gani ina ga kuma a ce kwana ɗari za ka yi a tsaye ina ga kuma a ce shekara ɗari za ka yi a tsaye shekara ɗaya ma a ce ka shekara cir a tsaye ka san naman cinyar kama naman cinyar kama sai ya zagwanye to yana ga kuma a ce ka shekara dubu a tsaye ya za ka ji a filin alƙiyama fa yan uwa ba kujera fa ba kujera ba kuma inda za ka koma gefe ba kamar filin ƙwallo ba ne inda can a gefe za ka ko shuri ko wani abin suka ɗan koma gefe ka ɗan kishin gida a zauna to wallahi ba kamar haka ba ne ba kuma kamar filin gonar ka yake ba inda in ka gaji da in ka in ka gaji da tsayuwa za ga wani kututturan bishiya ko wani abin nan haka ko ko wani dutsi sai koma gefe kaɗan zauna wallahi ba haka bane a tsayen nan shekara dubu za ka yi a tsaye to wannan kaɗai bai ishi mutum bala'i ba idan tsayuwa fa ta yi tsayuwa mutumin kirki ma sai ya yi buri shi gara kawai a zo a yi hisabin nan in wuta za a kai shi ma a kai shi to da dai wannan tsayuwar kuma karka yi tsammanin wai kuna tsaye ne kai a nan wancan a can wancan a can a'a ba haka bane wani malami ya ce aƙalla gunda a yanzu kai kaɗai kake tsaye to a filin a ran tashin alƙiyama gurin tsayuwar mutum bakwai a yanzu inda zai tsaye inda zai ishe ka kai kaɗai ka tsaya faɗin gunda zai ishe ka yanzu ka tsaya ko to a ran tashin alƙiyama mutum bakwai ne za su tsaya a bidiyo wannan faɗin mu a kwatan kafa gani ma yanzu dubi a banɗaki kawai na jirgin sama banɗakin jirgin sama yadda suke yin shi saboda ƙarancin guri ƙarancin space in ka shiga kusan kawai iya inda zai ishe ka dai kaɗan juya ne kawai kai aljihunka ma an cike yake da wani abu to juyin ma ba zai yiwu ba eh juyin ma ba zai yiwu saboda karancin gun ba filin alkiyama kamar daidai wannan gun tsayuwar gun tsayuwar mutum bakwai ne kowa zai tsaya ne ba akan ɗefin yatsansa babban yatsansa kuma ba a barka da iya tsayuwar ba kawai ga rana an kawo ta gwargwadon mil ɗaya a yanzu tsakaninka da rana ka san mil nawa ne mil wajen miliyan ɗaya ne miliyan uku ma kai da wani abu mil miliyan uku ne tsakaninka da rana yanzu haka tafi a ranar tashin alkiyama za a kawo ta tsakaninka da ita mil ɗaya wadda a nan nan gabas ta tsakiyar na jin a ƙasar dubai ne ko dubai ne ko oman a cikin 'yan shekarun an taɓa musu zafin rana wanda sai da ya zanto motocinsu da suka ajiye a waje signal wannan danja ta mota ɗin nan tana narkewa tana zubewa saboda zafin rana da aka yi musu To kaji kun? To kaji. Kaji fa, kaji abin da yake faɗa ya ji ina jin a labarai ne ko? A labarai ya ji cewa wani yanki a ƙasar Amurka saboda zafin rana da aka yi musu. In ka fito da ƙwai ka ajiye shi a ƙasa sai ya dahu. Kuma kwalta wacce mota ke takawa irin zo ta narke saboda tsananin zafin rana to su ma ɗin fa ba wai rana ce aka matso ta dam da su ba to ya za ka yi a ranar alkiyama idan ya zamto tsakaninka da ranar mulɗi ne wasu malaman ma suka ce ba su gane me ake nufi da mil ɗayan nan ba shin mil ɗaya wannan wanda muka sani ko kuma a'a mil ɗaya gwargwadon tsawon mashi an san mashi ko abin da mata suke sun ya tozali to shi ma da larabci ana kiran shi mil to shin wannan ake nufi ne ko kuma wannan mil da, muka sani a nan duniya to ko irin mil din da muka sani ne a nan duniya mil ɗaya malam bala'in ya isa to amma ɗan adam babu ruwan shi yanzu kabari fa ko yanzu nan aka saka a kabari kafin ma wanda suka binne ka su bar gun an dawo maka da ranka kuma kabarin nan sai gabas ta matsu yamma ta matsu kudu ta matsu arewa ta matsu ko ina sai an matse ka sai ka dawo baka fi kamar zira'i guda ba sannan kuma a wannan lokacin ne in ka aikata alkhairi aikinka ya buɗa maka shikenan sai kuma kabarin ya buɗe sai ya gan shi kabarinka ya kai kamar biyar ɗin girman masallacin nan iya ƙarshen ganinka maddal basar gabas da yamma kudu da arewa iya ƙarshen ganinka za a shimfiɗe maka da shimfiɗu irin na gidan aljanna da ƙamshi irin na gidanka na aljanna da ni'imomi da komai da komai irin na gidanka na aljanna amma idan idan mutum ya ya rayu cikin bin san rai ko kafirta al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ko aikata manya manyan zunubai ba tare da tuba ba to kabarin nan yadda ya matsi shin nan to haka nan zai tabbata a matsan nan sai ƙashin haƙarƙaransu sun shige cikin junansu kamar yadda in ka haɗa yatsinka haka ɗin nan yawa to kamar haka sai ƙashin haƙarƙaransa ya dawo kamar haka sai ya dawo gaba ɗayansa bai fi zira'i guda ba an ada haka zai zauna tsawon waɗannan shekarun har zuwa ran da za a tashi alƙiyama wata ubikun sana a filin alƙiyaman nan bayan zafin rana da wannan matsatsin ga gumi wani guminsa ya kama shi iya kwankwasansa maɗaurar wando wani kuma har ƙirjinsa gumi ne tun daga ƙasa har ƙirjinsa wani kuma gumin ma ya haɗe shi saboda yawan yawan zanubin shi wata wubikun ga kuma ƙoristarwa a gaban Allah a kawo maka littafinka littafanka na ayyuka munana da ka aikata ka zo ka karanta da kanka ka yi kaza ni ne kaza ne kaza ne kaza ne kaza rana kaza ga watan kaza na yi kaza rana kaza ga watan kaza na ce kaza kuma Allah ya haramta na aikata kaza kuma Allah ya haramta duk sai ka karanta da kanka iqra kitabaka gafa bil muskal yawma alayka hasiba sai ka gama karantawa sai ubangiji ya ce maka to ko akwai abin da kake da jayayya akai in za ka yi jayayya sai Allah ya rudi bakin gabar da ka aikata aikin da ita sai ta yi magana اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون sawunka da hannunka da ƙafafunka da al'aurarka ko ina na jikinka sai ya bada shaida akan abin da ka aikata da shi idan duk da haka dan adam kana da sauran wani jayayya ko musu sai Allah ya kawo maka ranar yau mai zun tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka wa halaha sai a kawo maka ranar a aje ta a gaban ka wunin gaba ɗayan shi sai ka ganka irin yadda yanzu kake kallon bidiyo sai a sai ka ganka ga kanan sanda kake yin abu ga kanan kwarai da gaske ai wani ya wuce ma CCTV sai a kawo maka ranar ita ma ranar ta bada shaida akan abin da ka aikata a cikin ta bayan kuma ga mala'iku waɗanda su suka rubuta abin dama suna tare da kai sun ganka sun kiyaye daidai lokacin da ka aikata duk sai shaidu sun gama tabbata fa akan dan adam sannan kuma sai Allah ya jefa shi a wuta Allah ya kiyaye mu Allah ya sa ba za a yi mana hisabi ba wannan shi taubihi wanda wani masanin Allah daga cikin magabata yake cewa wallahi shi da a ce dai Allah ya tambaye shi wani dan me kai kaza yace wannan shi ya fi tada masa hankali fiye da a ce a ɗora mar dukkan azaba da za a yi wa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ai mushi shi shi kadai to ya fi mar sauki da a ce Allah ne zai tambaye shi wane dan me kai kaza kaga masana Allah saboda saboda tsananin sanin girman ubangiji subhanahu wataala wa ahwalun da tashi tashin hankula a ran alkiyama wa ahwalun izamu da manya manyan al'amura masu tada hankali li yawmil hashri qad amilat rijalun saboda ranar tashin alkiyama ne amilat rijalun wasu mutane masana Allah suka yi ta aiki na alkhairi kamar bishirul hafi wanda ya shekara ta kai arba'in a ɗakinsa kullum sai ya yi saukar alƙur'ani sau hudu saukar alƙur'ani hudu fa kullum biyu da rana biyu da daddare shekara arba'in yana yi azumi ku ba a magana irin su sayi na usmanu masu yin shafa'i da wuturi da alƙur'ani a sauke ƙur'anin gaba ɗayansa a cikin raka'a ɗaya wuturi za a yi ƙwaya ɗaya raka'a ɗaya amma an sauke ƙur'anin gaba ɗayansa a ciki a ciki ya shekara ta kai ashirin sayar na usmanu alwalad da ya yi sallar isha'i da ita da ita kuma yake yin sallar asubahi wannan fa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa shi din dan aljanna ne kai da baka da tabbacin komai baka da wani abin gadara amma ga kanan kai ne wanda zaka je ka raba dare kana kallon kwallo zabanka da yin sallar dare ka tashi ka yi sallah ko da raka biyu ka ma manta adadin shekaru rabanka da yin azumin nafila ka ma manta ma yaushe ne to ga waɗanda suka samu tabbas sirikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam har sau biyu wanda tun da duniya take ba taɓa samun mutumin da ya auri ƴaƴa biyu na wani annabi daga cikin annabawa ba sai shi sai na Usman amma dubi yadda yake a shekara ashirin ɗin nan kuma bai taɓa cin abinci ba da rana sai dai in ranar sallah ce to ka ji ba yin cewa magani yake shi kansa ranka ya daɗe ne shi kansa da na Aisha uwar mumini matar Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ta rasu tana da shekara 63 sanda Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya yi wafati ya batta a duniya tana da shekara 15 ko 18 misali to 15 din ma dai shine abin da ya fi to ka kirga ka cire shekara 15 a cikin shekara 63 zai baka wajen shekara 50 48 ko to adadin shekarun da ta yi kenan kullum kwana take tana sallah da rana ma sallar da take yi malam ba ba kaɗan ba ce wani ɗan gidan ɗan gidan ƙaninta ya zo wajenta yace da ya shigo sai ya same ta sallah take yi ita ba kasuwa ya je ya ce fa ne ya gama duk abin da zai ya sake dawowa ya samu bai sallah take yi tana kuka kuma tana tsaye tana kuka tana sallah matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malam kaji masana Allah in dai kana saba wa Allah fa wallahi baka san girman shi bane duk ilimin mutum idan kaga yana saba wa Allah wallahi ƙarya yake bai san girman Allah ba wanda suka san girman Allah ko duniyar gaba ɗaya ta kawo ka basu wallahi ba za su iya saba mishi ba matar annabi sallallahu alaihi wasallam fa wacce mala'ika jibrilu ne ya zo da hotonta ya nuna mishi ya ce ya rasu da ga matarka da ya buɗe ku sai ya gana na aisha ce sai da aka haka har kwana uku kafin ma ya aure ta fi kenan bayan ya aure ta kuma ya ce yana gaya wa sauran matan shi ya ce kowaccen ku babu wacce wahayi ya taɓa sauka ina cikin ɗakin ta gani gata muna zaune ko kuma muna kishin gidi da ni da ita wahayi ya sauka gare ni sai na na aisha in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yardajiya ce abun Allah kuma yardajiya ce abun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma ga yadda take azumi kuma kullum ne a cikin azumi take in dai ba ranar sallah bane a shekara sau biyu take shan azumi ranar karamar sallah da ranar babbar sallah to kai yanzu ya kake saboda haka liyawmil hashr qad amila rijalun hakika wasu mazaji sun yi aiki na kwarai saboda tunanin ranar alkiyama tasallau min makafati wa samu sai suka yi ta yin sallah saboda tsoron Allah wa samu kuma suka yi ta yin azumi kamar dai waɗannan na bada misali da su wa nanu idza umirna aw nuhina amma mu ga munan yan zamani idan aka umarce mu da mu yi wani aikin alkhairi aw nuhina ko aka hane mu daga wani aikin zunubi ka ahalil kafi ay qazun niyamu sai mu zanto tamkar mutanen nan na ashabul kafi ga munan a farke amma fa bacci muke yi tunda ga mu nan a farke amma zukatanmu bacci suke yi ba faɗaki suke ba wanda kullum yake tuna lahirarsa wannan shine wanda yake farki ya man bi aqdaril khataya qad talaqqaha ya kai wanda qad talaqqaha ya riga ya cuɗanya bi aqdaril khataya da kazance kazancen nan na ayyukan zunubi wa bi afatil balaya qad tabammaka sannan kuma da cututtukan nan na bala'o'i ya cuɗanya ya yi birgima a cikinsu ya man sami a kalama mallama ko wabbaka ya kai wanda ka ji zancen wannan ubangijin naka wanda ya zarge kuma ya maka taubisi ya ƙido umrar taubati hatta ila amsa ya saku ya kai wanda ke ƙulla igiyan nan ta tuba har sai idan ka yammanta da safe ka ji wa'azi ka yi niyyar tuba daga manyan zunubanka amma kafin yamma yamsahu shikenan kuma sai ka warware wannan tuban da kai niyya inda yamma ne ko da daddare ka ji wa'azi ya rada zuciyarka sai kai niyyar tuba daga zunuban da kake abu kaza da nake din nan bar dai in tuba abu kaza din nan da nake bar dai in tuba kafin wayewar gari kuma shikenan ka warware wannan alƙawarin naka ka ka ƙara tsunduma dai cikin zunubi ya mutlaqan lisanahu wal malaku yuhsi wa yansahu ya kai wanda ke sakin harshensa kana faɗar maganganu yadda kaga dama wal malaku imsi wa yansafu alhali ga mala'ikan Allah tare da kai yana kida yana kidaya abin da kake faɗa wa yansafu kuma yana rubutawa ya man dairul hawa fi sadrihi qad ashasha wa farraqa ya kai wanda tsintsin nan na san rai qad ashasha wa farraqa ya riga yayi gida har yayi kwai yayi ya kinkishe koyayen a cikin zuciyarka كم أباد الموت ملوكا كالجبال الشمخ ديوا متوا تقارد سراكنا waɗanda suke kaljibali shamak manya-manya masu ƙarfin mulki kamar irin manya-manyan duwatsun nan kamar al'aga ƙawa'idun kanat fil kibri tursahu da yawa mutuwa ta girgije manya-manyan filoli waɗanda suke filkibri tursaku wato waɗanda suke an kafa su a cikin girman kai waɗanda suke manya-manyan ginshiƙai ne na girman kai mutuwa ta girgiza su sun zama yanzu babu su sai dai labarinsu wa askanahum zulman luhur sannan kuma sun mutuwar ta kai su ta zaunar da su a cikin duhun nan na kabari min wara'ihim barzakh barzakh kuma tana nan a gabansu tana tare da su ya man qalbuhu min badanihi bi dhunubi awsahu ya wanda zuciyar shi ta fi jikinsa tsananin dauda saboda zunubi ya mubarizan bil izami ya kai wanda kake nuna wa Allah manya manyan zunubanka ata'amanu an yuksafa bika aw tumsaka shin ka amintu ne cewa ubangiji ba zai umarci ƙasa ta haɗe ka ba ko kuma ya canza ma halittarka kamar yadda aka canza halittar wasu suka koma birai ya man lazama al'aiba ba da shimali shaidi wa fi'ilhu yu'arrafu ya kai wanda ka zumci al'aiba wato laifuffuka ba da shimali shaidi bayan kuma ga furfura ta riga ta shigo gare ka wato ta riga ta cuɗanya da kai wa fi'ilhu yu'arrafu alhali kuma aikinka ana nan ana rubuce shi walhamdulillah da'iman abadan godiya ta tabbata ga Allah da'iman madawwamiya abadan har abada mun zo ƙarshen babin sai kuma alkabiratu sarisati wa salasun kabira ta talatin da uku tashabbuhun nisa'i bin rijali wa tashabbuhun rijali bin nisa kamanceceniyar mata da maza wato mace ta sanya tufafi irin na maza ko kuma ta rika tafiya irin ta maza wa tashabbuhun rijali bin nisa da kuma kamanceceniyar maza da mata namiji ya koma sanya tufafi irin na mata ko ya koma karairaya da maganganu irin na mata irin da mata ke yi in suna magana shi ma ya koma yin wannan wannan sai mu ji tamkar wani abu ne ko yawancin mu nan musamman ma masu ƙananan shekaru a cikin mu akwai wanda nan ƙarshen su wani bai taɓa ganin ɗan daudu ba ko ba za a rasa wani gani malam sabi ka taɓa ganin ɗan daudu to sai da yake an yawon karatu kuma malam wazir fa ka taba gan dan daudu eh a ta kai eh lalle ko a kasar Kano akwai su mu ne nan babu su sosai na'am eh wannan wannan haka aka haifi mutum wannan magana ta malam tana da gurbi kwarai daga cikin tana da muhimmanci akwai waɗanda haka ake haihuwarsu akwai matar da za ka ga in ba a gaban ka ce magana ba in ba ganin ta kake yi ba kawai murya ta kake ji za ka ɗauka namiji ne da haka Allah ya muryarta ko irin karairayen nan ta muryar mace babu a ciki kuma ba siranta irin ta muryar mace tabbas to kaga irin wannan ba yadda za a yi da su akwai kuma wanda za ka ga namiji ne amma shi ma in ba ganin shi kake kai da shi ba an ta waya kuke magana za ka ɗauka kai tsaye mace ce ko muryar shi aka naɗu aka samu za ka iya yin rantsuwa cewa wannan mace ce wani kuma za ga hatta tafiyar ma da irin yadda yake yin al'amuran za ga komai da komai da karera irin ta mata to to idan mutum haka Allah ya halicce shi ina jin kamar ai mun yi maga- mun yi darasin a baya ko na'am Don a cikin wuta akan ne ko to idan haka Allah ya halicci mutum da irin wannan yanayin to yayi iya yadda zai yi ya ga cewa ya guji abu kawai wannan shi ne to amma abin da yake faruwa yanzu kamar su a Amurka a yanzu mutum sai ya je ya biya kuɗi a mai da shi mace komai da komai fa akwai allurar da za su yi wa mutum kawai sai nono ya fito wa mutum sannan akwai al- abin da za su mar operation a makogwarin shi sai murya shi ta koma komai da komai irin ta mata akwai kuma chromosomes ko homo- hormones da za a yi wa mutum al- allura a juya umarnin da kwakwalwa ke ba wa jiki kasa akwai hormones wato ƙwayar halitta wadda Allah ya sanya a cikin ƙwaƙwalwar ɗan adam yayin da mutum yake jariri to wannan hormones ɗin kamar suna bacci Da lo- daga lokacin da namiji ya kai kamar shekara sha biyu mace idan ta kai kamar shekara tara to daga sannan sai su farka daga bacci idan lokacin fara canzawar muryar namiji yayi, to wannan hormones ɗin za su ba wa jikin umarni su ba wa ƙwaƙwalwar umarni cewa murya ta canza shi kawai shi ka ji sai ga yaro ƙarami wanda za ka san shi yaro ne karami sai ka ji yana magana sai ka ji yana yana gobe shi sai ka ji ta koma shi yan irin taka wani ma sai da gumare shi ma ta ta fi taka ma kauri alhali shekara hudu biyar da suka da suka wuce ba haka ka san murya shi ba to haka nan in an kwana biyu kaɗan to sai hormones sun sace ɗigowa akan kwakwalwa sai su ba wa kwakwalwa umarni ta kuma kwakwalwa ta ba wa jiki umarni cewa gashi ya fito sai ga gashi ya fara bayyana a ge- a haɓarsa a saman leɓen shi da kuma wasu gurare haka a cikin jikin shi to wannan homon sai to na ma- na mace daban na namiji daban to su tura su suka san yadda suke suka kirkira allurai ba za su juya wa hormones din umarnin da hormones din zai ba wa jiki kana namiji shikenan sai a maka allurar da hormones din mata ko shikenan sai jikinka ya koma karɓar umarni irin na mace shikenan sai ga halittar fuskar ma ta canza gashin ya zube ba gashin baki ba gemu ba komai kuma ya daina fitowa ke sai ya koma fa komai da komai har tafiya komai da komai sai ya koma irin mace haka nan macen ma wata sai ta je a yi mata operation sai a yanke nonon shikenan kuma sai a mata allura sai ga gashi ya fito mata a fuska sosai akwai su da yawa ko yanzu kana son wannan ɗinsu in ka saya cin agogon duk za su kawo maka hotunan su sai ga mutum da siffar namiji sosai amma kuma da ciki sosai kuwa wanda ainihin shi dama mace ce ta je aka yi mata allura aka yanke nonon aka yi mata allura gashi ya fito mata da gemu da waye waye duk suka fito mata amma kuma mahaifarta ta, ta mace tana nan al'aurata ta mace tana nan To- to wannan sai ka ganta har haihuwa tana yi gashi nan da siffar namiji amma kuma yana haihuwa to duk akwai su a turai musamman ma amurka yana daga cikin abin da suke ta rigima da shugabanninmu na Af- na nan afirka cewa wai sai sun yadda da shi in shugabanninmu na afirka ba su yadda da wannan ba ba za a musu taimako ba za a musu kaza ba za a musu kaza ba Amin, amin. To yanzu za mu ji hadisai waɗanda suke suke magana akan haramcin waɗannan abubuwan في الصحيح يا ذا شكل سيد البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شام زعل صلى الله عليه وسلم يا فرآياتي لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء الله سبحانه وتعالى يا إينيوا masu yin kamanceceniya da ma- da mata daga cikin mazaje da kuma masu yin kamanceceniya da mazaje daga cikin mataye hadisi ne ingantacce imam al-bukhari ya rawaito shi a cikin sahihinsa shine hadisi na 5885 da kuma hadisi na 6834 imam tirmidhi a cikin sunan hadisi na 2784 da kuma imam abu dawud a cikin sunan nashi hadisi na 4097 wannan za ta iya yiwa annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a yake yi ko kuma labari yake bayarwa amma na fassara ne a matsayin kamar labari yake bayarwa idan kuma za a fassara shi a matsayin addu'a yake yi to cewa yi Allah ya tsinewa mazaje masu yin kamanciciniya da mata da kuma mataye masu yin kamanciciniya da maza wa fi riwayatin a cikin wata riwaya kuma la'ana Allahur rijlata minan nisa Allah ya tsinewa masu yin magantaka daga cikin mataye shi ma hadisin ingantacce ne imam abu dawud ya rubuta shi a cikin sunan hadisi na dubu hudu da casa'in da tara haka nan ya zo a cikin jami'u sagir na imam su wa fi riwayatin a cikin wata riwayar kuma ƙara cewa yayi la'anallahu al-mukhannasin min ar-rijali wa mutarajjilati min an-nisa Allah ya tsinewa yan daudu daga cikin mazaje da kuma masu yin kamanceceniya da maza daga cikin mataye shi ma hadisin ingantacce ne har ila yau imamu ahmad ya rufe shi cikin musnadin shi juz'i na ɗaya shafi na ɗari biyu da hamsin da biyu da kuma juz'i na ɗaya shafi na ɗari biyu da ashirin da bakwai da kuma shafi na ɗari biyu da hamsin da hudu haka nan imamu bukhari a cikin sahihin sa hadisi na dubu biyar ɗari takwas da tamanin da shida da imamu tirmidhi a cikin sunan hadisi na dubu biyu da ɗari bakwai da tamanin da biyar يعني اللاتي يتشبهن بالرجال أنا نفهم ما تعيو أن السكين كما تشينا دمدا في لبسهم وحديثهم أشكين تفافنسو دكما ينين زنشنسو amma a cikin karatun na umar akan ina jina gaya muku ko ya danganta da al'adar mutanen wajen ko yawwa kamar mu hausawa yanzu kaga bisa al'adar mu yanzu ba a saba ka ga namiji ya ɗinka a tamfa ba haka ne kuma ba saba a ga mace da wando tana yawo ba jeans mace dai yar hausawa ta sako jeans da t-shirt tana yawo ai ba saba mu anan ko eh kuma mu anan ba saba a ga namiji da zani ba ko a haka ne ko to idan ka je kuma yanayin yankin Pakistan India Bangladesh duk waɗannan guraren za ka iya samun kamar Pakistan suna da musulmai fiye da yawan musulman Najeriya indiya ma suna da musulman da sun fi na najeriya sun ninka kusan ninkin musulman najeriya tunda musulman su sun kai mutum miliyan ɗari biyu da ɗoriya amma duk da haka ba su kashi ashirin da wani abu ba a cikin kashi ɗari na mutanen ƙasar bangladesh ku sun kai wajen mutum kusan miliyan ɗari biyar kuma a cikin miliyan ɗari biyar ɗin nan kusan miliyan ɗari uku da wani abu duk musulmai ne to amma yadda suke yi su kuma in ga mai wando to mace ce mata suke sa wando namiji zani yake sa kwarai da gaske namiji owar ko suna sa gajeren wando ko ba sa sawa ni dai na gan su dai a saudiya amma dai ban daga zanin na ga eh ta ka ka saba leƙa akira eh abu na fanansu ta amma dai ka je saudiya za ka gan su mazajen su da zani matayen su kuma da wando ya danganta da al'adar mutanen da mutum yake zaune a cikin su wa ana abi hurairah ta radiyallahu anhu qal an karɓo daga sayyidina abu hurairah da Allah zaba da gare shi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce la'ana Allahu mar'ata talbasu libsatar rijal Allah ya tsine wa mace wacce ke sanya tufafi irin na maza war rajulu yalbasu limsatul mar'a da kuma namiji wanda ke sanya irin tufafin mace shi ma wannan hadisin har ila ingantacce ne Imam Ahmad da Abu Dawud da Ibn Majah suka rawaito shi kuma Imam Suyuti ya kawo shi a cikin Al-Jami' as-Saghir fa idza labisatul mar'atu zayyir rijali idan mace ta sanya zayyar rijali wato irin ado na mazaji min al-maqalibi wal faraji wal akmam na daga misali riga irin ta maza kamar yanayin tsagawar gaban rigar da sauran da cunan riga da sauransu wal akmam da aljihuna irin na mazaji wa da kuma ainihin sirantar rigar faƙar shabahatul rijal to hakika wannan ta yi kama da mazaje fi lubsihim a cikin tufafinsu fatal haqwa la'anatullahi wa rasulihi dan haka sai tsinuwar Allah da manzansa ta riske ta wa li zawjiha idza amkanaha min zalika haka na kuma tsinuwar ta da iyakanta ba har da mijinta idan shi ya nuna mata ta yi haka a shikenan yanzu wanda zai bar matarsa ta sanya t-shirt da wando ta fito da ɗan gajeren hijab iya ƙirji kaga shi kenan ba iya matarsa kadai Allah yake tsine ba har shi kansa ay radiya bihi idan har ya yarda da wannan din wala minha ha kuma bai hana ta ba li'annahu ma'muran bi taqwimiha domin shi an umarce shi ai da ya tsaye da ita akan tafarkin Allah ala ta'atillahi wato ya daidaita ta akan hanyar biyayyar Allah wa nahayiha kuma an ce ya hane ta anil ma'asiyati daga saba Allah da qaulin Allah ta'ala saboda fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yace ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara ay adibuhum wa allimuhum wa muruhum bi ta'ati Allah ay ku ladabtar da iyalanku kuma ku ilmantar da su sannan kuma ku umarce su da yin biyayya ga Allah wanhauhum an ma'asiyati Allah kuma ku hane su daga sabawa Allah kama yajibu zalika alaikum fi haqqi anfusikum kamar yadda wannan din ya wajanta a gare ku bisa haƙƙin kankanku ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سوى فقد مزعنا صلى الله عليه وسلم ديتي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته dukkaninku masu kiwo ne kuma dukkaninku ababen tambaya ne game da kiwon da Allah ya baku ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun anhum yawm al-qiyama mutum namiji mai kiwo ne a cikin iyalansa kuma abin tambaya ne game da su a ranar al-qiyama wato Allah zai tambaye mutum game da iyalinka me ta ci me ka bada ta ci shin kana ba ta isasshen abinci shin daga halal kake ciyar da ita ko kuwa daga shubha ko kuwa daga ma abin da yake da harasa ba kai kanka gari ka ka je ka samo karan karama ka zo ka kawo mata take ci shin matarka tana cika sallah shin matarka ta san farallai da sunnoni ko kawai haka take yin sallar yadda ta ga dama duk sai Allah ya tambaye ka ran alkiyama duk wani yana daga cikin kiwon da aka baka وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا ذو دغ من الله صلى الله عليه وسلم cewa shi ya faɗa ala halakatir rijalu hina ba'un nisa ala ku saurara halakatir rijal haƙiƙa mazaje sun hallaka hina ba'un nisa yayin da suka zanto suna yin biyayya ga matayensu shikenan matarka ta yi kaza saboda kana tsoron bata mata rai shikenan ka bata ta ci gaba da yi musamman ma wani ya fi faruwa ga 'yan uwan 'yan boko za ga mutum wai kamar wayewa ne ma abokan shi sun zo gidan sai ya shigo da ƙarfi cikin gidansa a zauna a falo kowa ya baje riga ya zauna a falo shi kenan sai ya umarci matarsa wace kawo mana kaza wace kawo mana kaza wai shi abin da yake so matar shi ta shigo ta fita ta shigo ta fita saboda abokansa su san cewa wai ya dace wajen aure ya auro kyakkyawa shi ba za ka ga ko wani za su kashe don su auri mai dan hasken fata din nan sai su yi saboda su samu abin nuna wa abokai alhali duk wannan din haramun ne domin yana daga cikin illolin da hakan ke haifarwa wani kuma sai ya koma yana yin chatin da matarka abokinka ne amma yana neman matarka kai baka sani ba kuma ya faru da yawa abin har ba a magana ma wa alaikum assalam Na'am. Yana magana kan cewa idan matar ta sa irin kayan ka misali kamar in wanki za ta yi, ta wanke kayan da gaba ɗaya sai wandon ka jeans da ya t-shirt ɗinka ko? Da ya t-shirt ɗinka ta shakatawa kawai sai ta sa. A to in a cikin gidanka ne ba fita za ta yi wani ya ganta ba kuma ba ta sa dan ta yi kamanci ciniya da maza ba. Ta sa ne saboda a matsayin wucin gadi wannan babu komai. An ji tambayar da ya yi ko? Na'am wa alaikum salam. Na'am. To ai na'am. Na'am. Na'am. Da tambayoyin da guda biyu ne, mai tambayar farko yana tambaya a kan wai kai ne kawai kai ra'ayi ka sayo wa matarka kaya irin na maza ta rika sawa me hukuncin wannan mai tambaya na biyu kuma yana tambaya akan cewa akwai English wears kaya irin na turawa wanda akwai kayan da suke irin na mazan ne amma kuma an yi su ne musamman saboda mata misali kamar jeans ko akwai na mata ba za ga mai faɗan abin nan haka da faɗan ƙafa ko misali yawwa to me hukuncin wannan to hukuncinsa kamar hukuncin kowane tufafi ne a musulunci idan an yi shi ne don mata ɗin da wasu ta iya sa amma da sharɗin ya zamto bai ɗame jikinta ba ɗaya kenan ya zamto kuma har ila yau bai bayyanar da tsaraicinta ba to kaga wannan na zai yi ko
idan ko misali duk- na duka ya yi wa'annan abubuwan Na.
amma ta fashi kwalliya ce iya ta mijinta misali kamar da ta zai tambayar da yake yi idan ya zamto tufafin misali akwai dan bayyanar da tsaraici misali a ce sket ne amma iya cinye ne sket din ko kuma wando ne amma ya daddame ta duk wani gume tudu a jikinta ya fito to amma ba sa sawa ta fita waje ta bar shi iya cikin gida ne sai da daddare take sawa lokacin da mijinta ya dawo daga aiki to idan ta yi wannan da niyyar ɗebe wa mijinta kewa wannan babu kuma yana ganin insha Allah ba zai zama laifi ba an fahimta wa qala al-hasan imam hasan al-basri yace wallahi ma asbaha al-yawma rajulun yudi umra'atahu fima tahwi illa akabbahu Allah ta'ala fi an-nar al-imam hasan al-basri almajirin sahabbai wanda ya rasu sama da shekara dubu da ɗari uku da suka gabata ya ce wallahi ma asbaha al-yawma rajulun yudi'u imra'atahu yace wallahi yayi rantsuwa da Allah a yau din nan babu wani miji- babu wani namiji da zai wayi gari yudi'u imra'atahu yana mai yi wa matarsa biyayya fi ma ta hawi a cikin dukkan abin da take so haka yake yi in matarsa ta bata da mahaifiyarsa ya daina gaida mai- mahaifiyarsa in matarsa ta bata da yayarsa ko da kanwarsa sai ya daina magana da kanwatarsa ko yayarsa saboda nuna masa fushi wai sun yi faɗa da matarsa yana yi wa matarsa dai biyayya cikin dukkan abin da matarsa take so to illa akabbahu Allah ta'ala fi nar face sai Allah ya tufa shi ya afkar da shi a cikin wuta inji Imam Hassan al-Basri al-Majid su sayyidina Ali na to alhamdulillah saboda yanayin kurewar lokaci kuma darasin namu wannan yana da matuƙar muhimmanci dole ana tafiya ne tare da faɗaɗa bayanai domin a fahimci karatun sosai kuma hakika na ji daɗi sosai yadda ake yin tambayoyi saboda tambaya tana nuna alamar ana fahimta ne ko kuma ana so a fahimta amma idan ɗalibi ya zanto baya yin tambaya to wannan yana nuna alamar cewa ba ba ta- ba da shi ake tafiya ba kawai dai yana dai zuwa makaranta ne amma baya fahimtar komai wanda kaga ya fiye tambaya to shine wanda ya fi damuwa don ya fahimci me ake yi kwarai da gaske da fatan Allah ya fahimtar da mu baki ɗaya Allah ya sa kuma abin da muka karanta in ya amfane mu insha Allah anan za mu dakata sai a darasi na 48 kuma za mu ɗora zuwa abin da ya sawwaka Allah ka jikin iyayenmu da malaman mu saka musu da alkhairi Allah ka jikin dukkan lamuran da lamuran dukkan al'ummar musulmai baki ɗaya Allah ya ƙara mana lafiya da zama lafiya damunar mu kuma Allah ya ƙara mata albarka liman Allah ya ƙara masa lafiya Allah ka yi wa garuruwan mu albarka kai wa jihar mu albarka kai wa kasar mu baki ɗayanta albarka abubuwan da ake fama da shi na wahalhalun rayuwa Allah ka sauƙaƙa mana albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka yafe mana dukkan zunuban mu Allah kada ka kama mu da laifin abin da wawayen cikin mu suke aikatawa albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka kiyaye mu daga sharrurukan kanmu da sharrurukan shedan da sharrurukan san zuciyar mu albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في المدينه انا الى يوم الدين وعلى اله وصحبه في كل وقت مهين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب. آمين.